الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imam al-barbahari littafi mai suna sharhu sunna inda yau insha Allah ta'ala bayan hutu da aka tafi na sallah da azumi kuma yau za mu ci gaba da karatu inda za mu yi darasi na goma sha uku a karatunmu na ƙarshe mun tsaya akan matsala da take magana akan imani da cewa annabi isa dan maryam zai dawo imani da yin haka annin da muka tsaya cewa zai dawo kuma zai yi sallah a bayan mahadi wanda zai bayyana shi ma daga cikin alamu na tashin alkiyama annabi isa alaihi salam hadisai sun tabbatar da cewa kuma shi zai kashe dujal sai ma da ya ci gaba da bayani sai yake cewa قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء آه ما لكي تيوى يا لكي أكيدة تعالى السنة والجماعة cewa shi imani ƙaunin wa amalin shi ne faɗa kuma da aiki wa niyyatun wa isabatun da niyya da kuma dace da koyarwa ta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam yazidu wa yankus yana karuwa kuma yana raguwa yazidu masha Allah yana karuwa gwalgwadon yadda Allah ya so wa yankusu hatta la yabqa minhu shay'un kuma yana raguwa har sai ya kasance babu wani abu a tattare da kai to akan wannan matsala matsala ce wadda aka buga ma littafi na musamman wannan ibara kadai cewa al'imanu ya zidu wa yankus malamai sai rubuce-rubuce da yawa a kai a da farko shi imani abinda ake ce ma al'iman masdar ne na amana yu'minu imanan fa huwa mu'min shine ya yarda shine imani ya gaskata shi yasa wasu suke fasara shi da cewa al-iman asalin shi shine al-amn al-amn kuma shine ake ce ma zaman lafiya nutsuwa ka samu nutsuwa a zuciyarka ya kasance babu tsoro sai shekul islam ibn taimiyya sai ke cewa turo kalimatul iman da aka yi daga al'amu yake cewa allazi huwa alqarar wa tuma'nina wanda abin da ake ce ma al'amu shine tabbatuwa da kuma nutsuwa yake cewa wadhalika innama yahsulu idza istaqarra fil qalbi at-tasdiq wal ijad hakan yana samuwa ne a lokacin da ya tabbata a zuciya cewa ka gaskata kuma zaka bi shine kice mai imani abin da ake bukata a gare ka ka gaskata kuma ka bi ba gaskata ka sai ba sai malamai suke mishi fasara daban-daban daga cikin fasarar da ahlus sunna suke yi wadda kuma ita ce fasarar da kowa ya tabbata a kanta ya tsaya a kanta shi ne al'iman shi ne itikadun bilkal shi ne ka ƙudirce a zuciyarka ka yarda da abu wani tukun bin lisan kuma ka furta da bakinka wa amalun bil jawarih kuma ka ringa aikatawa da kafofinka yazidu bil ta'ati yana ƙaruwa da yin ta'a wa yankusu bil ma'siyati kuma yana raguwa a lokacin da kake kokarin yin wani zinubi ko kuma lokacin da kake aikata saban Allah sai ke cewa la yakunu al iman illa min majmu'i hadhihi al ashiya imani ba zai tabbata ba a zuciyar mutum ba zaka zama mai imani ba har sai waɗannan abubuwa sun gabu ya kasance kayi itikadi a zuciyarka ka yarda kayi imani da Allah da farko ke hannu sai ka furta da bakin ka cewa e ka yi imani da Allah idan ka yi itikadi ka kudirce a zuciyarka kuma ka hori kai kalmar shahada ka furta akan shi to mi zai biyo baya ba abin da zai gaskata abin da ka kudirce ka hori sai aikinka a ganka a aikace kuma kana aikatawa a ganka kana sallah a ganka kana azumi a ganka kana zakka in kana da hali a ganka ka dai hajji in kana da hali a ganka kana rike amana a ganka kana baka ƙarya kana gaskiya duka wannan ayyuka ne wanda imaninka yana bayyana ta wannan hanya ba za mu gane kana da imani ba kuma imaninka ba zai tabbata ba sai idan an gani a aikace kana aikata abubuwa wanda za ka kamanta cewa lalle kayarka akwai wanda za a ce musu musulmai ne amma non pratikan duk wanda za a ce mai musulmi amma kuma non pratikan bi ma'ana musulmi ne amma bai aikata musulmcin to wannan ya bar kilga kashi cikin musulmi bayya ciki duk wanda Allah zai ce mai yayi sallah ya ce shi biya yi ba amma ya yarda akwai Allah ya ce yayi azumi ya biya yi ba yayi kaza biya ba duk abin da su shayi shari'a ta Allah shi bai bi to yi banda safai cikin musulmi ya bar cewa shi musulmi ne amma nan faratika akwai su yawa a duniya a yanzu sai ka ji mutum ya ce shi musulmi ne amma ba aikata bai ke to dole idan kana musulmi kana mummuni sai an ga haka aikace to a nan akwai matsala guda wadda ke tasowa matsala ta al-islam wal iman wal ihsan manzan rahama sallallahu alaihi wasallam wata rana mala'ika jibril ya isko shi wajen sahabban shi ba asna da rukubataihi ila rukubataihi sai ya gama guyoyin shi da guyoyin manzo sallallahu alaihi wasallam shiga ya ta mutane ya zo sai ya zo kima manzo sallallahu alaihi wasallam tambayoyi hadisi na umar bin khattab wanda muslim ya fitar da shi sai yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene musulunci ma huwa islam manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa sai shi yace mai an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiz zakat wa tasumu ramadan wa tahujjal bayt shine ka shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah annabi muhammad ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba kai sallah ka ba da zakka kai azumi kuma kai hajji wani shi ne musulunci sai tambaye shi mahuwal imani sai ce mai imani sai ce mai imani shi ne an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da Allah kai imani da mala'ikan shi kai imani da littattafai kai imani da manzanni kuma kai imani da ranar lahira sannan ka yi imani da kuma kaddara ta alheri ko ta shari wannan idan ka haɗa wannan ka gama imani ka ga yanzu wannan abubuwan da aka zana idan muka kalla guda bin wannan na islam da na al'imani abin da ya shani al'iman gabaki ɗaya abin da ake kudirciya ne a zuciya ka yi imani da Allah ba wani abin da zaka hudu a hili ba a zuciya ka zaka kudirci da ka yi imani da Allah sannan bakin ka yi farda imani da mala'ikai ka kudirce a zuciya ka ke kasance annabi Musa a baki fir'auna a zuciya a ya kasance kawai a zuciyarka ma ka yarda cewa akwai mala'ikai na Allah akwai mala'ikai guda biyu a tare da kai ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kai imani da cewa akwai munkar wa nakir kai imani da cewa akwai jibril akwai israfil akwai mai gadin gidan wuta kai imani da hamalatul arsh wanda aka ba mu labarin su a cikin suratul haqa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniya kai imani da duka wannan a zuciyarka zaka kudirce wannan kai imani da manzanni gabaki da wanda aka ba mu labari kai imani da su cewa lalle tabbas akwai su ko manzanni ne na Allah shi yasa duk yanda wani wanda yake wani addini daban ko kirista ko bayahudi dan yayi imani kirista yayi imani da annabi Isa wasu kuma sun dauke shi a matsayin Allah wasu sun dauke shi a matsayin dan Allah dan ka san annabi Isa yake bi in ya zage addininka kai ka ce to bari kai ma ka zagi annabi Isa kana yin haka kai ma zaka bar musulunci dole he ka yi imani cewa annabi isa annabin Allah ne kuma ka ba shi darajar shi ta annabta ta manzanci ta cewa ya yi ka ya yi kowa banda annabinka sallallahu alaihi wasallam dole ka yi imani da manzanni baki haka nan ka yi imani da cewa akwai littattafai da Allah ya sauko irin attaura irin injila irin zabura da kuma alkur'ani mai girma haka nan ka yi imani da cewa akwai ranar lafira cewa idan an mutu za a tashi haka kuma ka yi imani da kaddara in ta same ka kace daga Allah ne alkhairi ne same ka ce Allah ne baka sharri ne same ka ce Allah ne kaddara maka kada ya kasance abu in ya same ka kamance da Allah to wannan abuwa ne wanda ake kudirce a zuciya shi kuma al-islam abuwa ne da ake ganin sa a hili sallah sai mun ganka a masallaci sai ka sallah a bayyane kowa gani azumi sai ka yi kowa ya gani zakka sai ka bayar hajji sai ka tafi duk wani abubuwa ne wanda na musulunci su abu ne a hili a aikace shi kuma na al'iman abubuwa ne da ke kudircewa a zuciya shi kuma al'ihsan sai ya gama duka gaba ki daya sai gama duka baki daya ya gama al'iman ya gama al'islam ya ce mene ne ihsan sai ce ihsan shine an ta'abudallaha ka annaka tara fa'in lamta kun tara fa'in da huya rata ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah idan kai ba ka ganin shi ka kudurce a zuce ka cewa yana ganin ka shikir idan ka samu wannan to za ka yi imani da dukkan abin da aka na rukunan imani saboda kana mai imani da Allah ne a bayyane da a ɓoye da a gaban mutane da ba a gaban mutane ba kai dai a zuciya ka kaɓo da cewa lalle ka yi imani da Allah to wanda ya imani da Allah zai iya samu ya samu damar aikata duka abin da aka shunka mai na addinin musulunci in ma na arkanul islam ne da kuma na arkanul iman ba zai samu matsala akan wannan to wannan muraqabai ita ce mai wahala a duk inda kake ka tuna da ayar da cikin suratul alaq da Allah yake cewa alam ya'lam bi anna Allah ya shin baka san ba Allah yana ganin ka shin bai san ba Allah yana gani za ka yi sallah ka kunce a zuciyarka cewa alam ya'lam bi anna Allah ya zan yi wannan sallah saboda Allah yana gani na ina abin da nake fata Allah ya gani ina sallah Allah ya bani ladan sallata tsakar dare na tashi a wani inda ba kowa ka tuna alam ya alam bi anna Allah yara zan yi sallah saboda Allah zaka saba ma Allah a wani wuri inda ba kowa sai ka tuna alam ya alam bi anna Allah yara zaka yi sata ka tuna alam ya alam bi anna Allah yara a wani wuri ne aka kama wani dosi zaka yi cuta zaka yi kare kare ka samu ka ci duke jama'a sai ka tuna alam ya alam bi anna Allah yara sai ka fasa so ake kullun ayan nan ta zama akan gidanka kullun kawai ita kake kallo Allah na gani Allah na gani Allah na gani yanda za ka ji kumiya abokanka su ganka kayi kaza manyanka su ganka kayi kaza iyaye su ganka kayi kaza mutane su ga kayi kaza to Allah shi ne daciya ka ji kumiya shi ka sani cewa a cikin tarbin kwalli in ka shiga Allah na ganin ka Allah subhanahu wata'ala yana ganin tururuwa baka a cikin tukun dare a saman dutse baki iyakanin da ka duba yake cewa a wa inda hu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين duk ƙasar da ka gani ƙwaya guda ta wannan ƙasa Allah sana zamanta ƙasa rere wannan ka ɗauki ƙwaya guda tak ka kalle shi wannan da ka kalla Allah ya san ka zaman shi ka je cikin teku na kare shi a ciki duk wani icce da ka sani a duniya kai guda an tawaɗo ta jikin shi Allah ya san da zaman wa ma tasqutu min waraqatin illa ya a lokacin da ta faɗo Allah na ganin faɗo ya san da za ta faɗo to wanda yake da iko irin wannan wanda yake da masaniya irin wannan akan abin da yake zuwa ya zai zo a duniya to ka sani ya gaya maka cewa yana gani wannan zai taimaka maka ya kasance ibadar kana yin ta saboda Allah kuma duk abin da ya shan saba ma Allah ka kiyaye shi to wannan shine ake cewa al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak shi kuma al-ihsan din da kaga wanda yake da irin wannan martaba ta ihsan to ka sani mummuni ne musulmi ne mummuni ne ko musulmi ne amma ba kowane musulmi ba yake kai martaba ta mummuni qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslam ta suka mun yi imani manzon rahama ce musu a'a ku ce dai kun musulunta ku ce dai kun musulunta saboda martaba ta imani wata martaba ce ta musamman kana musulmi ka shigo musulunci to ka kai martaba ta imani daga martaba ta imani ka kai martaba ta al-ihsan da abin da kake yi ka rinka halarta ubangiji a gabanka to samun wannan martaba sai da teku daga cikin mutane wanda suka ajiye hankalinsu akan duniya su da hankalinsu ba aka abin da ya shayi daɗin duniya bai ruɗe su ba kullum Allah ne a gabansu Allah samu daga cikinsu to wannan matsala ta al'iman sai malin ya ce ƙaunin wa amalin wa niyyatun wa isa ƙaunin bilƙal ƙaunin billisan wa amalin biljawari wa amalin bil'arka ka faɗa a zuciyarka ka faɗa a halshenka ka aikata da gabahuwanka a gani a yi wannan shi ne ke nuna cewa lalle ka yi imani wannan shi ne imani baya yiwuwa ka ce ka yi imani mu same ka babu aiki a cikin aiki sai ma da ya ci gaba da cewa yazidu wa yankusu yana ƙaruwa kuma yana raguwa imani yana ƙaruwa imani yana raguwa akan wannan matsala ta imani yana karuwa imani yana raguwa akwai ayoyi a cikin alkur'ani mai girma sun tabbatar mana da haka cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala ke cewa walamma ra'al mu'minuna al-ahzab قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله سيتي وما زادهم إلا إيمانا وتسليما lokacin da aka zo gazotul ahzab lokacin da mushrikai da yahudawa na wannan zamanin suka ma garin madina zobe da niyyar su ma manzo sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban shi su musu zama guda fikira ta salmanin farisi da shawara da ya bayar su manzana sallallahu alaihi wasallam suka amshi shawarar shi akan a yi rami a kewaye garin madina ta yanda ba za su samu dama su shiga garin ba aka yi rami aka kewaye garin madina da rami ba su yi furebuwar kin cewa za su isko rami ba bare su tanada abin da za su tsallaka ramin da shi dole in suka zo yadda su zamna su jira sai suka zamna suka ce to yunwa ta hudu muna nan suka kewaye garin suka zamna suka sansani sansani daban-daban kuma masu yawa saboda haɗin gwiwa ne aka yi a yi zama guda a ƙari a fasa zancen manzala sallallahu alaihi wasallam to ana cikin wannan hali sai Allah ke bada labarin lokacin sai yake cewa ya ayyuhal ladina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون سألاتي هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أولا رانا الله يتوى أن جربتم مني كما سنجل كده سنصورة جلقزة بيزنني أما أفتاش هنكلم an zo a musamman guda da su da matarsa da ɗinsu kowa za a kare shi iz ya kulul munafiquna wallazina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura wa iz qalat ta'ifatun minhum ya ahli yathrib la muqama lakum farju wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana 'awratun wa ma hiya bi'awra in yuriduna illa firara ولو دخلت عليهم من أكبارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل فإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله مؤوكين ana cikin wannan hali kai alkawalin da Allah ya muku ma na banza ne in ji munafukai dama babu wani alkawali babu cin nasara shikenan kaza kaza kashe mu za to ana cikin wannan hali sai Allah yake cewa walam mara almu'minuna alahzaba lokacin da mummune suka ga guguwa mai tsanani iska ta tashin hankali da kuma tsananin sanyi ya tunkaro wannan dakarun da suke zamni ya rinka daukan kayan sai na wurgi da su don wane suka ga wannan abin me suka fada walan mara almu'minun al'azaba lokacin da mummune suka ga wannan guguwa da ta taso qalu haza sai suka ce wannan ma wa'adana Allahu wa rasuluhu abinda Allah da manzon shi ne suka mana alƙawari wa sadaqa Allahu wa rasuluhu kuma tabbas Allah da manzon shi sun yi gaskiya haka mummune suka ce sai Allah ya tabbatar musu ya ce wa ma za da hun illa imanin wata sulima yin ganin hakan ba abin da ya kara musu illa imani da kuma sallamawa cewa lalle Allah Allah ne kaga wannan yake nuna maka Allah ya ce wa ma za da hun ba abin da ya kara musu wannan abin imani ya kara musu kaga wannan yake nuna maka imani yana karuwa a cikin zuciyar mu haka nan Allah subhanahu wataala ke cewa alladina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum ana bada labarin mummunai wasu suka isko su suka ce musu inna an-nasa qad jama'u lakum ai ga mutane nan wasu mutane suka zo suka ce ma mummunai ai wasu mutane sun je sun yi reniyon akan ku sun gamu akan ku sun yi aliyansa akan ku sun tattaru za su zo su muku zama guda fakhshawhum innan nasa tarjama ulaku cewa ga mutane nan sun gama akan su kuma daga jin haka fa za ka hun imani sai jin hakan sai kara musu ma imani wa qalu sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel kawai imani ya kare sai suka ce mu ga Allah muka dogara kuma dalla da abin dogaro shi ne Allah kaga wannan ayat take nuna mana imani yana karuwa haka nan Allah yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana mummunai wa'inda idan aka ambaci Allah zuciyoyinsu za su amsa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana ana karanta musu ayoyin Allah sai imani ƙara a zuciyarsu kaga wannan aya ta nuna mana lalle imanin mummuni yana karuwa haka Allah yake faɗa cikin suratul ahzab cikin suratul tauba wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi iman ayyukum zadatu hadhihi iman kaga imani yana karuwa da shaida ta wannan ta wannan aya haka Allah yake faɗa cikin suratul fath والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان الله شيني سبكت دنسوة أزوتيا تممني ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم بعد من أو بعد dan ya ƙara musu imani akan imaninsu kaga wannan ayoyi suna nuna mana cewa ne lalle imani yana karuwa banda waɗannan ayoyin ma mu kalli wasu abubuwa wanda Allah subhanahu wataala ya nuna cewa suna karuwa ga mummuni mu kalli alhidaya Allah subhanahu wataala yake cewa shiriya tana karuwa walladina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum ko walladina tadaw wa'inda suka shiri zadahum hudan Allah zai kara musu shiriya wa atahum taqwahum wazidnahum huda Allah ya kara musu shiriya kago ne kuma maka lalle imani yana karuwa menene yasa ahlus sunna suka ce bari su hudu su bayyana cewa lalle imani na karuwa wasu aka samu waɗanda suke kira-kira akan cewa a'a a bar magana akan cewa imanin mutum yana karuwa ko yana raguwa su wane ne daga cikin su akwai mu'tazila su ta suka yi a duk lokacin da bawa ya aikata wani babban zunubi to kai tsaye ya zama kafuri kawai yanzu kana shan giya kawai kafuri ne su haka ne ake da su su kuma akwai wanda su kuma murji'a ake ce musu su kuma murji'a ne suka ce a imanin mutum bai tabuwa kawai in ka imani ka imani sunan ka mummuni bai karuwa bai raguwa bai karuwa da yawan da yawan ibada bai raguwa kuma dan kana yawan sabo yaro suna suka ce a idan mutum mai imani ya aikata sabo bai zama kafuri idan mutum ya aikata sabo imanin shi raguwa ne ke da shaida ta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min mazinaci ba zai yi zina ba a lokacin da zai zina yana mummuni haka mai sata ba zai sata ba a lokacin da zai sata alhaji yana mummuni kenan wannan hadisi yana nuna mana a lokacin da mutum zai yunkure saba ma Allah imanin shi riga shi ta imani kamar ya huta ta ya aje ta ne a share in ya kare he mai nuna ya aje sa a cikin shi me yake nuna maka imanin ya rabu shi yasa ya kai shi aikata sanai imanin ya rufu shi yasa ya kai shi aikata satai duk mai imani wanda ya san cewa za a tara shi gobe kiyama a mai hisabi akan abin da zai aikata ya halarto Allah cewa yana ganin shi a lokacin abin da zai yi in dai kasance da wannan a zuciye shi to wannan abin da zai burge shi gari aikata shi to a lokacin da zai aikata rudu ya shiga imani shi ya sabka sai aikata wannan abu kaga wanda ke nuna maka lalle imanin mutum yana yin kasa haka akwai hadisai daban-daban manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka daga cike ke cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi yace wa zalika adaful iman adaful iman manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ga abu mara kyau kai tsaye ya hana da hannun shi idan bai iya hanawa da hannu ya hana da bakin shi idan bai iya hanawa da bakin shi to ya yi ki abin a zuciya shi ƙin abin a zuciyarka wannan yana daga cikin mafi ƙaranci a imani kenan kaga me yake nuna maka akwai mafi wanda aka yi yawan bukata a cikin imani wajen umarni da aikin kirki da hanyar da mummuna kaga za a yi abu in dai mara kyau ne kai kokari ka hana in dai kana iya hana haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a al-iman shu'ba aw 80 shu'ba a wata ruwaya ya bangare bangare sai ce a alaha qawlu la ilaha illallah na sama babban shi ne mutum ya faɗi cewa la ilaha illallah wa adnaha na ƙasa ƙarshe shi ne imadatul adha a nitsari kenan kaga wannan hadisi ne ke nuna maka cewa imani akwai babba akwai kuma ƙarami mafi girma shi ne ƙudirce la ilaha illallah mafi ƙarancin shi kaga dutse akan hanya ka janye shi ke cutar da wani ka ga kaya a kan hanya ka ɗauke ta kamila ta share ta kan wani taka wani daga cikin imani shi kaga wannan hadisi yana nuna maka imani zai karu kuma a hankalce ma idan muka tsaya muka duba maka ne wanda ya kwane na sallah washe gari tashi da azumi yana karatun qur'ani yana sallolin shi yana abubuwan shi komi yana yi duk abin da Allah ce yana yana kokarin kiyaye abubuwan da Allah hana ya zama daya da gashi nan wannan musulmi ne amma shi ne wajen raye shi ne gidan giya shi ne motsi shi ne kaza imanin zai zama ɗaya aja ka gani ma ka san baɗi bane ba sai an gaya maka ba cewa wannan ya fi wannan imani cewa shi wannan imanin shi a sama yake shi kuma wannan imanin shi a ƙasa yake wani kaka mai haram ya ce bai ce shi kuma ya ce kawo ko kuma ya ce ma ya sata ya ce shi kuma ya ce in dai abu ya san haram ne bai ma taɓa ya zaka gama suka ce duka ɗaya haka hankali ma bai ɗauka bayan haka nan walaqad faddalna ba'dakum ala ba'd haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa aljanna hawa hawa ce mataki mataki ne yanzu ka ce tunda na yi imani imani na imani na ɗaya da irin imanin annabi ai baka fara manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai kuyi kaza yace musu kuyi kaza sai su ce ya rasulullah an gafarta ma abin da ya gabata na na wanda ka aikata na ba da wani zaka yi a gaba an maka kaza an maka kaza mu ba irin ka bane ya rasu mu ma zama kamar kai ba sai ba ta rai yayi hushi ya ga masa ce masa eh na hi ku tsoron Allah haka ai ku tsoron Allah amma a je aika manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya ga ma mutanen da suka zo suka zama a masallaci ɗaya ce bai ƙara armi ɗaya ce bai ƙara cin abinci da rana ɗaya ce bai ƙara barci sallah zai ringa ya kira su ya ce musu ni na yi ku imani ni na yi ku imani amma ina aure ina barci ina sallah kuma ina azumi ina shan ina shan ruwa kenan kaga haka ma baka wannan ba haka annabawan kansu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad faddalna ba'd an-nabiyyina ala ba'd annabawan kansu mun faddala wasu akan wasu don haka imani yana karuwa a lokacin da mutum ya matsa dafin Allah subhanahu wata'ala imani yana raguwa a lokacin da mutum ya matsa a saba ma Allah subhanahu wata'ala imani shi kasa yake baya zawa da haka nassoshi suka tabbatar da haka kuma haka ya tabbata a cikin hadisai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan ke sai mala ya ci gaba da cewa magana da mala yi a nan yake cewa hatta la ya bukamin hushaiun har sai ya kasance babu wani abu a tare da shi wannan magana tana da gyara mu duba da kyau matsalar wannan da mala yake cewa wayan kusu hatta la ya bukamin hushaiun imanin mutum yana raguwa har sai ya kasance ba abin da ya saura tare da shi wannan idan ya kasance muka fasara shi a haka cewa sai ya kasance ba abin da ya saura a tare da shi to ya zama kafiri ke idan ya kasance babu imanin da ya saura a tare da kai ko kaɗan babu to ai babu da musulunci a tare da kai ina fata an gane to sai dai a ce ne sai dai a ce hatta la yabqa minhu shay'un illa ka miqdari habbati khardali kamar yadda zuwa hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa a za a duba gidan wuta za a binciko wanda yake da gwalgwadin gwalgwadan mafi karancin kwayar komayya ta kwayar zarra wanda yake da irin kwatankwacin haka na imani a zuciyar shi za a hudu shi aka shi da aljanna kenan mi idan ya kasance kana musulmi sai kasance saƙonka shi ne kawai ya yawa shi ne ka yawan aikatawa amma an same ka da gwargwadon ɗan kaɗan na imani a zuciyarka to za ka yi kaso a gidan wuta na 'yan shekaru in so daga baya a dauke ka a daga gidan aljanna amma kan mi fatan mi minti ɗaya a gidan wuta minti ɗaya ka kai mata kai a gidan wuta Allah sa kawai daga an zo direct ko wuce zai saboda ba mu san ba wani irin lissafi ake yi a lahira ka duba ayan nan Allah yake cewa kana yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun rana guda a wajen ubangijinka kamar shekarar mu dubu ce da muke lissafa to kai in aka yanki ma hukuncin yin kaso a wuta na shekara goma shekara nan za ka ke kwana guda fa a can shekarar mu goma ce a nan shekarar mu dubu ce kai shekara dubu ta duniya ita ce kwana guda a lahira sai aka ce shekara goma za ka yi a lahira a wuta to shekara zo za ka yi ka gani ka gani akwai 365 a shekara shekara 300 abin ba kaɗan ba ne yanan a yi watan ke kasance sai an yi kaso ta kwanan abin nan Allah cika mu da imani kuma ya kai mu direktin shiga gidan aljanna na sai malik ya cewa qala al muallif rahimahullah wa afdalu hadhihi al umma wal umam kullaha ba'da al anbiya salawatullahi alaihim ajma'in abu bakr thumma umar thumma uthman hakaza ruya lana an ibn umar قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر سيما لك تيوى كما واجب مني مي اعتقادي مي إيماني تيوى أفضل هذه الأمة wanda suka yi fadala a cikin wata al'umma kulluha wal umam kullaha kuma da dukkanin al'ummu wanda suka gabata tun daga annabi adam har zuwa ƙarshen duniya mi itikadin cewa mafi fadala da mafi alkhairi na daga dukkanin wa'annan al'ummun baki daya bayan annabawa da manzanni salawatullahi alaihim ajma'in mi tikadi cewa babu wasu mutane nagartattu wanda suka yi alkhairi kamar sa abubakar da umar da kuma usman da kuma a ƙara aliyu bin abi talib su ne kwalafa'un rashid ke da mi itikadin cewa wa'annan manya-manyan zaratan sahabban na manzan rahama sallallahu alaihi wasallam wanda su ne kwalafa'in shi mi itikadin cewa bayan annabawa babu wani wanda yake su duk wanda ya zo a bayan soki shi ya sa a duk lokacin da wani zai yi ikirarin wata fadala da gare shi ko ikirarin wata baiwa da gare shi idan muka kamanta shi da abubakar sai mu gani ko kawa abubakar bai kama ba radiyallahu an sai mu gani wannan abin da yake ikirari kamar yana so ya ce shi ya ma yasa abubakar ya ya ma yasu umar ya ma yasu usman ya ma yasu ali bin abi talib shi yasa ake takaddama da wasu daga cikin waɗanda suke daga wasu bayan Allah idan aka ce ma wannan bawan Allah ne wannan waliyin Allah ne kake gani tunda ba a san ba waliyin Allah sai Allah Allah kadai san zuciya kowa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun waliyan Allah su ne suka yi imani suka yi takawa sanin daigire da imanin mutum sanin takawa ta mutum kuma zai mutu akan haka wannan sai Allah shi yasa su manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'in shi yake cewa Allahumma ya mutabbital qulub thabbit qalbi ala dinik ya koyar da mu ya Allah ya mai tabbatarwa ya Allah ka tabbatar da ni akan addininka Umar bin Khattab Allah ƙara mashi yarda daga cikin addu'un shi ke cewa ya Allah idan an kaddara ni a cikin a cikin ƴan wuta ya Allah yamhu Allahu ma yasha wa yusbit Allah yana gogewa ya rubuta abin da ya dama ya Allah a goge ni a sa cikin aljanna haka magabata suke har su koma ga Allah suna dardar suna Allah Allah suna karaje karshe na ya kasance karshe ne mara kyau kuma wannan ayoyi da yawa na musallai sun bayyana a gaban mu cewa akwai bayi daga cikin bayan Allah wanda ƙarshensu fa ya tsibiku alaihi kitab ta tabbata a kansu ƙarshensu ya kasance ƙarshe ne mara kyau haka wanda daga cikin sahabbai yana cikin yaƙi yana cikin gwagwarmaya ana bugawa da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu suke cewa wani abu kokari manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dan wuta ne suka ce gashi nan waya kutsa a cikin kahurai ya ba da rashi saboda wannan addinin a shirye yake mutu saboda wannan addinin annabi ce dan wutan shi an gaya mishi ana gaya mishi ya riga ya imani ya riga haka ko shakka ba me kai kana kallon abin gashi nan a haka sai kai tsammanin kai bai yiwa ko kuma ka kai inda shaidan zai ruɗe ka garin ganin kai ka kai wani matakin da kai wa bai yiwa ka saki hanya bai yiwa a same ka da yin kaza sai a yi hankali sai a yi ta'addu'a ya fi tabbatar kulu fi tabbatar kalbi a najeriya lala ka tabbatar da ni a kan addini saboda akwai zamiya akwai zamiya irin su amur bin habban sun zo mutuwa ma shekan bai bar su ba kuma suna gwagwarmiya da shi suna gwagwarmiya da shi iya kwanci aka ji yana ce a a a a kalla da saurari aka tambaye shi ne faru mutum ya dan maido hankalin shi yace wani ne yake gani yana cewa kamar shedan yana cewa kai dai kai galaba a kaina kai dai na rasa yadda zan yi da kai so yake shedan wai ya sashi yace ni an wasa ni sa an kane kawai abin da yake bukata ke a cikin mu mazagin abin mutuwa ba ya bayyana a gare shi yake nuna mai kai dai kaza kai dai an ka rasa yadda za a yi da kai kai ka zama gagara ba dau an buga an barka yake tattara shi zai ce a a yana ta wani aka ce lahiya wani lokaci mun ji kana ce a a a a sai ce yana cikin wannan abin kamar abin rashin lahiya ya ja shi ya fita daga cikin haihayacin shi dawo iya cikin wannan halin a wannan halin ne ya gashi ɗin yarki kike nuna mai hakanin ya ce wallah da saura kan su saura to ka gani bai barin bai barin tunda alƙawari ne riga ya ɗauka sai ce ya ce ma Allah subhanahu wataala a fabi izzatika da uku yannahum ajma'in na rantse da girmanka ni kuma sai na fadda su baki haka yi ma Allah da ya fadda su baki to mi itiqadin cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake fadala kamar sa Abubakar da Umar da Uthman da Ali kamar yadda Ibn al-Qayyim yake cewa wa qul inna khayran nasi ba'da Muhammadin wa zirahu idman ثم عثمان أرجه ورابئهم خير البرية بعدهم علي خليف الخير بالخير منجب yake cewa ka faɗa inna khairan nasi ba'da muhammadin mafi alkhairin mutane bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abubakar siddiq wa kul inna khairan nasi ba'da muhammadin wazirahu idman summa uthman bin affan waziran shi guda biyu abubakar na farko sai sai umar bin khattab ثم عثمان أرجه سيكون عثمان الأرجع ورابعهم نقدس خير البرية بعضهم علي خلي علي خليف الخير بالخير من جنس علي بن أبي طالب من الشيخ زوا مداكي نقول wannan dai su ne manya-manya kuma su ne shugabannin musulmai bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne ke ce mana alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidin ku rike sunnata da sunna ta wa'annan khulafa'in wa'annan na bayan nan guda hudu su ne abubakar umar uthman da kuma aliyu bin abi talib sai ke cewa hadisi ya tabbata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul quruni qarni manzo Allah sallallahu yake cewa mafi alkhairin qarni yace shine qarni wanda nake ciki mafi alkhairin siyek ko zamani shine zamanin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu a cikin shi ya fi kowane zamani ko mutanen wannan zamanin sun yi mutanen kowane zamani thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum su kuma wannan sahabbai sun rayu a wannan karni a wannan karni na karnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine ko na karni a kan dukkan sauran zamanin na duniya baki daya wannan bil ittifaq kuma da fada ta manzo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wayannan sahabbai sun samu fadala ta suhuba kasancewar sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan matsayi ba kowa bai ke samu shi sai zababbe daga cikin zababbu hadisi ya tabbata asar asar ya zo akan cewa sai da Allah subhanahu wataala ya tace ya zaɓo ma manzo sallallahu alaihi wasallam zaɓaɓɓu suka zama sahabban shi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ke cewa Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas Allah ke zaba ko shike zaban manzanni daga cikin mala'ikai haka daga cikin mutane daga cikin mala'ikai manzannin shi sune su mala'ika jibril ko daga cikin mutane kuma su ne manzannai wannan wanda aka ba mu labarinsu guda 25 to ka kalli wannan kalma ta cewa Allahu ya tsafi Allah yana zaba sai ka komo kasa sai ka ce wa jahidu fillahi haqqa jihadi sai ce huwa ishtabahu da su ake da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ku yi jihadi galgudan iyawa ku galgudan iyawa na jihadi sai ce huwa ishtabahu Allah shi zabe ku wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj Allah bai sanya muku tsanani a addinin ku millata abikum ibrahim wannan ita ce hanyar hanyar babanku annabi ibrahim wa sammakum almuslimina min qabl wa fi hada shi sanya muku suna musulmai a da da yanzu likuna rasul shahidan alaykum wa takunu shuhada ala nas kaga magana ta cewa da yace huwa tabaku ya nuna maka cewa lalle zababbu ne na Allah subhanahu wataala wannan bayan Allah suna da fadala sosai wanda Allah subhanahu wataala yake faɗa cikin suratul hujurat yake cewa wa'lamu anna fikum rasulullah law yudikum fi katirin min al-amri la'antum walakinna Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan kaga Allah ta yi habbaba ilaykum al-iman Allah shi ya sanya muku soyuwa ta imani a zukatanku sahabbai wa aka Allah ce ya sa musu sun imani a zuciyarsu Allah ne yake musu shaida wanda shine alimun bi zati sudur wanda shi ne wanda yake da cikakken sani akan abin da yake suka tambata to Allah ya ci musu shaida ya ce lalle su kinnan masu imani haka yake fara cikin suratul suratul suratul fath iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatul jahiliyya sai ce fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina sai ce wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah yake cewa wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi Allah ya sabko da nutsuwar shi ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam wa ala almu'minina haka ya sabko nutsuwa akan mummunai wa alzamahum kalimatat taqwa ya lazumta musu abinda ake ce masu tsoron Allah sai ce kai wa kanu a haqqa biha wa ala kai su ne wasu ka dacewa da shi tsoron Allah kai nasu ne tsoron Allah su sahabbai wannan shaida ce Allah subhanahu wataala ke musu wasabiqun alawwaluna min almuhajirina wal ansar Allah yake cewa inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna Allah ya ciniki da su ciniki wa da Allah yau in aka ce ma ga wani babban mutum zai yi ciniki da shi misali kana shi kana sai da shaddodi da takalmi aka ce shugaban kasa na kiran ku yi ciniki zai sai shaddodi a wurin ya zaka ji a zuciyarka cewa kai har ka kai matakin da kayan da ka zaka sai da ma wanda shugaban kasa ne zai sa so da shugaban kasa ya sa kayan da jaguni sai kaya karshe wanda babu irinsu to a ce yau kana cikin shugaban kasa ya zaka yi shi to su Allah ya ce ya yi ciniki da su Allah ya san da zaman ka ayyar ciniki da kai yau lokaci ba ya karni tana ba ni wai an san da zama na an san akwai na ma na karni gaba irin wannan tunanin saboda ka duba dai abubuwa ga sanar to su sahabbai wa Allah ya san da zaman su ayyar ce kai ku zo mu ciniki da ku inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum Allah ya ce zukatansu wa amwalahum da dukiyoyinsu bi anna lahum aljanna zai saka ta musu gidan aljanna wai kuma bantin ya ga musu haka kuma sai ya ba su garanti su rike wani abu na cewa tabbas wannan ciniki ya zama wani garanti ya ba su sai ya ce musu inna allaha tara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bayna lahum janna yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna sai ya ce wa'adan alayhi haqqan alqawli ne akan shi kuma gaskiya ne sai ce fit taurati a taura wal injil da injila wal qur'an kuma haka alqur'ani an musu alƙawarin an kare wa man awfa bi ahdi min Allah kuma Allah ƙara tabbatar musu wane ne hidaci a cika alƙawari kafin ba Allah ba yace wa kana dalika wa kana wa kana dalika fuzan azima ai wannan rabo ne mai girma rabo ne mai girma to wannan sune sahabbai yana da kyau duk mummuni idan aka kama sunan sahabi ya ringa ji cewa an ambaci wani shugaba an ambaci wani namijin duniya an ambaci mazan jiya wanda suka ba da rayuwarsu saboda muwa mu samu wannan addini yau bayan allah nan inda gum suka yi suka rike bakinsu da ƙura'an da ba mu samu makaranta shi ba inda kowa har kashe shige shiga kudin ɗakin shi abin da ya koya daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga kuri ya ringa yin kayan shi da musamman ake sallah yake azumi ake zakka amma da suka manzo sallallahu alaihi yana rasuwa suka watsa duniya kowa ya kai gari daga gari daban-daban a je a koya wa mutane addinin da aka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan aka ambaci wanda suka yi irin wannan gogormai suka ba da rayuwarsu a halboki biya za ta samu manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi tsaye shi ya mutu manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu wanda suka yi irin wannan gogormai wata ran ba abinci a wuni ba a ci ba yadda yakin tabuka sai da aka rinka farka cikin raƙumi rezar bukin shi a rinka ɗauka a samu a ɗan kwata wani abu ya huce ne a makogaran sun ka mutu ana tsananin rana ana tsananin zahi suka yi tsayayyar kilo ya fi ɗari hudu wasu a ƙasa wasu a doki wasu a raƙumi wasu a jiki sai da kai ana gama mutum biyu mutum uku a saman jiki guda ko raƙumi guda in wannan ya gaji wannan ya hau in wannan ya gaji wannan ya hau a haka miye za a yi zuwa ne za a yi a yi wata gwagwarmaya ta a mutu saboda addini ya zama lokacin da za a hutan wasu suka zo suka ce ya rasulullah ban mu da abin hawa ban mu da abin da sai makamai ban mu da abin da za mu sai kayan yaki a ba mu kayan yaki muwa a hutar da mu aje a yaki manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu babu sai so shi da kuka wala ala alladhina idza ma atawka litahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqu wai mutun yazo yana kuka saboda bai je mata ba saboda addini Allah wannan mutan da kama kanka da su ai ba sa'an ka ba to yana da kyau duk mummuni idan aka ambaci wa'annan bayan Allah ya ringa jin girman su ya ringa jin cewa lalle an ambaci wasu mazaje wanda suka yi kokarin da inda a zamanin yanzu ne da ba a samu ba madadin suka da ba samu madadin suka a irin yadda lalaci ya yawa a yanzu wani kai samun mai imani irin nasu abubakar irin nasu umar a aiki to suna nan kuma da yawa akwai da baka taɓa jin sunan su akwai da kuma jin sunan su sun je har sun mutu an wuce wajen an je an yi gwagwarmaya an mutu saboda addinin allah an tafi tsewa sai da kai a kota sahabiya ita sai da aka mata lakabi aka rinda mata mai kiranye da cewa ita zaune ta shuhada ce don da arme ta mutuwa yake duk wanda arme ta insha Allah ana huta yake ya mutu daga ta kare ta kaba wani ya arme ta shi ma na huta mutuwa zai haka ita ta yi rayuwa ita ko mazajen ta shuhada wannan shi ne ma da yake jan hankalinmu a kai yake cewa ka yi itikadin cewa babu mutanen da suka yi waɗannan sahabban na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga su kuma akwai wanda ake ce ma asharatul mubashirin bil janna wanda aka ma albashi da gidan aljanna manzan sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubakar fil janna umar fil janna aliyu fil janna عثمان في الجنة طلحة في الجنة زبير في الجنة عبد الرحمن في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سعيد بن زيد في الجنة ka shigo ya ce abu ubaida fil janna suna rayuwa ba suna zamne aka ce musu ko inna yan aljanna a yanzu a kalle ka tabbas a tabbatar maka a ce maka yan aljanna me kake nema a duniyan bashi to haka aka tabbatar musu saboda abin da suka gabatar ga wannan addini haka akwai wanda suka ta yakin badar su ne suke biya bayan su wanda suka ta yakin badar wanda suka ta yakin badar manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ku je ku yi abin da ko ga dama ku je ku yi abin da ko ga dama shikenan kawai wanda suka ta yakin badar da suka dawo aka ce su je su yi abin da suke so komi suka yi a gaba an yayi musu su ga rafi kenan a gaba su an aljanna bayan sai wanda suka yi bai'atul ridwan laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara wannan kalma ta Allah da yace laqad radiyallahu Allah ya yarda da su magana ta kai Allah ya yarda da su magana ta kai iz yubayyi'unaka tahta shajara thumma alladhina aslamu wa hajaru qabla al-fath sannan sai waɗanda suka yi hijira suka musulunta suka yi hijira kayan a yi fatahu makka je kayan a yi fatahu makka wannan su ma suna da fadala a kan waɗanda suka zo daga baya la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu haka Allah subhanahu wataala ce ba sa zama daya waɗanda suka bayar suka yi gwagwarmaya suka yi kokari gahin fatahu makka da wanda suka zo daga baya ba sa zama daya fadalar ba ɗaya bace darajar ba ɗaya bace saboda ta hanyar fatahu makka ana cikin tsanani ana cikin ɗarɗar ana cikin yunwa ana cikin tsoro ana cikin rauni na cewa babu ƙari amma bayan fatahu makka musulmai yadda suka yi ƙarhin da in suka tafi yaƙi suna ji cewa a yanzu hirsikin yi mutum ɗanyi haka suka ringa ji haka aka lokacin gazo ta hunai suka ringa ji cewa an ƙare ba a ƙara cinmu saboda ƙarancinmu suka ce lan nukulam milkilla daga yau ba a ƙara yaƙanmu ba saboda muna ɗan kaɗan daga yau shi ke nan kullum nasara za mu ringa ci saboda a yanzu muna da yawan da babu yadda za su yi da mu an tahi da mayaƙa sama da dubu goma gazo ta hunai sai Allah ce a to kenan karhin ku zai zai fita da kan nasarakum Allah fi mawadin katiratin sai ce wa yawma hunaini id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum ya ranar hunain sai yawan ku sai sai ruɗe ku kuka ringa ta ayyawa gare mu ko ringa ta ayyau da karhin mu zamu ko kuma ku sani ba wa man nasru illa min indillah nasara a wajen Allah take wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne akan mu ba mu ne nasara a wajen Allah take ba ku neme da wajen Allah ba yanzu sai kuke cewa a yanzu yawan ku ya kai inda ba ai galabe ku ba a yaki sai Allah ya bar su da iyasu sun shigo wani lungu cikin tahiya nan dutsi nan dutsi kawai aka rubuta su daga sama da kibiyoyi gaba da baya ko ina aka yi su gabaki ne suka afta suka wuta rubutu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarya ne babu wannan magana haka shi ya saman alfadarar shi ya kawo hanya ana gudu ana harbo kibiya shi kuma yana tunkara su yana cewa anan nabiyyu la kazi wa ana ibnu abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya bane kuma ni ne dikira abdul muttalib babu magana ayi gudu sahabbai suka rinka zawa bayan shan albo kibiya kar ta same su a yauwa wane ne garko su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arnan tayi zaki lokacin da suka koma baya sai gane kuransu a lokacin kuma da aka dawo tukwana sai Allah ba da nasara aka samu nasara a wani lokaci to lokacin da aka yi bayan fatau maka ke kayan fatau maka babu kaji to bayan fatau maka an samu kaji sosai an samu dukiya musulunci ya fantama yanzu kuma da haɗi ya zo kuma sai masu salari sallam sai bar duniya yana barin duniya duk daɗin da ke da kai kuma ya kasance ba daɗi ba ne sallallahu alaihi wasallam amma musulunci ya zauna da ƙawon shi tunda manzo sallallahu alaihi wasallam yace daga yau ba za a ƙara isko mu ba a ci mu da yake sai dai mu mu ci kuma haka aka sahabbai har suka kare abubuwan su babu wani wanda ya tinkaro garin Madina ya ce zo ko kullum musulunci gaba ne yake kullum gaba ne yake har aka je aka ci nasara akan rumawa aka je aka hudo kambe na kisra sarki babban sarki mai mayaƙa wanda mahirai a yaki irin itali irin tada rumawa irin tada mayaƙa na gaske su aka iske aka je aka danna su aka yaƙi su kuma aka amshe gara Allah ba da labari ce gulibatin ruhu fi adinal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun bi nasrillahi yansuru man yasha to wannan sahabban da suka kama bayan kafin fatahu makka sun yi falala akan waɗanda suka zo bayan fatahu makka haka yace wa afdal afdal min alladhina aslamu hajaru ba'da fatih yace hasaba sabiqatihim sabiqatihim fil islam wa maqamihim fil islam rawal fatiha sannan kuma akwai as-suhba da rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hijr wanda suka yi fadala su ne sahabbai dole cikin wannan sahabi ne ko daga nesa ya tsinkayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo suka zamna da shi ba ko da su guda ne kuma ya yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu akan haka ya zama sahabi to yanzu wannan sahabin idan ka kalle shi sai kalli wanda kuma ya rayu tare da manzara sallallahu alaihi wasallam shekaru ai ka san fadalarsa da martabarsa ai ba ɗaya bace da wanda ya zo game da manzo sallallahu alaihi wasallam sau guda da wanda ya rayu tare da shi tsawon shekaru shi wa fadalarsa sau daya da wanda ya yaki tare da manzara sallallahu alaihi wasallam ya ba da rayuwar ce da dukiyar shi akan aje ayi ayi jihadi ba ɗaya bane da wanda yau ya musulunta washe gari ya mutu ba sa zama ɗaya ba fadalar kowanne ta ɗara ta wani akan wani haka ne ce fal muhajiruna afdalu min al ansar haka nan ana faddala muhajirai akan ansar wa hadhihi fadilatun amma li jami'ihim la yablughuha ahadun man jaa ba'dahum wa hum afdalu al-qurun wa khayru al-qurun radiyallahu anhum ardahum ajmulta ajmulce ake cewa muhajirai sun yi ansar amma a daidaiku akwai da yawa daga cikin ansar wanda suka yi wanda suka yi hijira ba a gama ba a ɗaiɗaiku a kodin suka yi wayan amma a jimilce wanda ya bar garinsu ya bar dukiyar shi ya bar iyalan shi ya bar ƴan uwan shi ya ce ya ji ya gani shi zuwa zai yi kare addinin Allah zuwa zai yi kama a daga addinin Allah ba zai zama ɗaya ba wanda shi a garin sa yake azumi wannan alfadaliyar da suka samu shi yasa suka yi kowa fadala a kansu shi ne sai malam ya ɗan yi nasiha ya ce fallabi ya tsu'an fihim au yubghiduhum kafirun billah to wanda zai zo masu irin wannan daraja da wannan fadala wanda suka kama suka tuttuba addinin nan ya taho wanda suka hardace qur'anin suka bayar suka hardace sallar suka koyar suka hardace mu'amalat da ibadat na manzo sallallahu alaihi wasallam suka tema in baya ga yanda ake yi duk wanda ya sallah sana da fadala akan shi duk wanda ya karanta qur'ani sana da fadala akan shi to ka zo kai ka zamna ka meke kawa ka zage su a ɗauka a tarihi ka je ka karanta wani gurbataccen tarihinka an ci ma sahabi kaza shi da ɗan uwan shi wane sun samu matsala kaza sun yi kaza sun yi kaza ina ruwanka kai a yanzu baka da matsala da wani kai ma a yanzu kake zaune akwai wanda tana wa kana da matsala tare da shi to irin wannan ne zaman takewa baka da rabuwa da matsala su ma suna rayuwa tare da mutane mutane kuma daban-daban akwai mai hakuri irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen da suka yi hijira zuwa wurin shuwa min kulli fajjin amika na duniya ma aka dinga zuwa wajen shi baki ya zo bari ya zo ba yahudi ya zo ba nasari ya zo ba larabi ya zo ba habashi ya zo mai irin ɗabi'a kaza mai irin tarbiyya kaza kowa da halin shi daban ɗan gari daban-daban wannan ya zo da hali iri kaza wannan ya zo da tarbiyya iri kaza wannan ya zo da karantar iri kaza wannan ya zo da kaza kowa da nashi daban ya zo ko mazu sallallahu alaihi ya gama su aure guda ya zamna da su kuma ya tafi tare da su haka kasan kowa ya zo da abubuwan da wani biya shi daɗi ba to sun samu matsala tsakanin su kawai ka zo ka zamna yanzu sai ka ɗauko matsalai ka ce kai kai juju sai ka ce ai wane shine mai gaskiya wane shine mara gaskiya wane bai kyauta ba wane kaza ina ruwanka ina ruwanka bai shaye ka tilka ummatun karkhalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabat al'umma ce ta riga ta wuce yanzu kawai aikin da ka samu kai in zama za ka yi karinka karantar tarihin kowane siyakul kowace al'umma da ta wuce ka ringa binciken mutanenta dawa da waye suka yi suka samu matsala dawa da waye wannan ya ma wannan kaza wannan ya ma kaza me laihin sai kai ka bi hukunci anan hukunci me zaka bi ka ringa zagin shi kai shine kau kasan da ya shiga a wajenka kai ta zagin shi ba ka bayin shi a ciki aikin kenan kai zauna sai ta zagin sa abai zagi wannan zagi wannan zagi wannan a sun samu matsala da Ali bin Abi Talib shi kuma wanda yake magana akan Aliyu shi kuma bai san Aliyu ba ba dan gidansu bane ba bai da wata alaka da shi illa alaka ta musulunci amma yau ya zo shi zai musu shari'a ya ce wani ne mai laifi wani ne mai gaskiya to haka malam yake nasiya ke ta duk wanda zai zo ya rinka nema ya zage su to wannan nema ne yake girce addinin baki ɗaya yau idan mutum zai zo ya ce maka sahabbai kaza kaza ya bata su ya ce ma kafurai ne misali ko ya ce ma munafukai ne ko ya ce ma kaza makaryata kaza kaza duk ya faɗa abin da zai wuce me yake so ce maka lokacin da aka maka sallah aka ce ma ga yadda ake yin tarwahu wani lokacin da aka maka sallah aka ce maka rawahu wani to ya gaya maka yanzu ya ce maka ba mutumin kirki wani kenan kakka fasa sallah shi ne ke ne misali abu hure da ya rawaito ya ce ga yadda aka yi sallah kaza sai zo ce maka abu hure ba mutumin kirki wani kenan me yake so ce maka wannan magana tashi yadda ta kenan wannan ibada kamar ta to gabaki ɗin sahabbai su ne suka rawaito mana ibada idan aka so aka girbce maka su aka bata su ana so a ce maka fasa ibada saboda shi in ka tambaye shi ya baka madadin na sahabban beda ya baka nashi wanda yake ganin yayi na sahabban da suka kawo shi babu shi bai da sahabban bai da wani in ba wannan ba to yanzu ai bata maka su kenan ya ce addinin kaza kaza addinin kaza kaza to wannan shi ne ma ne ya ji hankali a kai ya ce yana da kyau musulmi ya rabu da wanda suke da irin wannan aƙida kuma dukkan mai irin wannan aƙida ya sani ya kama hanyar kafirci shi ne ma ne ya ji hankalin ma'anan sai ke cewa fattarfi fil khilafa muhallu ijma'i kuma wannan khilafar da aka samu tsakanin sahabbai abubakar yayi umar yayi usman yayi aliyu yayi wannan kuma ijma'i ne na al'umma a lokacin ya ce amma tartib fil afdaliya bai na aliyu hukumar ba za mu hallu khilaf inda ma aka samu ikhtilafi wane ne ya yi tsakanin aliyu da usman nan ne kawai aka samu ikhtilafi amma akan abubakar da umar ittifakan an san wa'annan su ne manya sun yi kowa akan sauran ya ce wasu yi annan usman afdal li annan sahaba wa fihim aliyu ikhtaru khalifatan da rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma abin da yake zahiri wanda yake gaba shi ne usman tukwana aliyu saboda sahabbai suka gama a lokacin nan suka ce usman na dauka shi aliyu daga baya tunda aliyu yana da karamin karancin shekaru akan su saura akan su saura ya ce wa ikhtiyaru sahaba da usman dalilun ala annahu afdal kuma zaben da sahabbai suka yi shine daidai kuma shi ke cewa shi yayi kamar da abdurrahman yake hoda yake cewa ra'aytun nas la ya'diluna bi usman fadalla ala annahu afdal abraham bin auf yake cewa shi duka mutanen da suke tsaro a lokacin yake ga babu samun usman a lokacin yace shi ne ya hidace ya zama khalifa dama akan shi ne ake daga dama ai aliyu ya kamata ya hau shugabanci ba usman ba kaza kaza to wannan ittifaki ne na sahabbai kuma abu ne wanda kan yanzu idan wani ne zama shugaba mai matsala idan wani ne zama shugaba mai matsala ka baka da matsala komai ba abin da zai kara ba abin da zai rage maka wannan matsala ce wadda ta faru kuma ta riga ta faru kuma ta riga ta huce magana ta kare kai bakka da baki a kai don haka mu ringa ganin girman sahabbai mu ringa ganin cewa sun yi kowa fadala bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ina ga zamu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi Gracias.